أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق نسيحة الحق والحاجب إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تدريبه وامتداء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗan uwa muna murna da Allah ya haɗa mu wannan rana rana ta alhamis takwas ne ko ga watan rabiul awwal watan da aka haifi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tara ne tara ga watan Rabiul Awwal hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya dari hudu da arba'in da hudu daidai da biyar ne ko biyar ga watan goma 2022 miladiyya annabi Isa alaihi salam muna ba mai uwa hakuri kamar yadda aka an sanar da karatu za a fara karfe hudu ne amma wani kujiri ya faru kuma yanzu ya kamata a ce muna shafin takalmin shehu ne domin karanta maulidi kuma shi ma wani kujiri da ya faru sha'anin na'ura yasa za mu kai karatun mu na yamma da Allah ya sa da ba idan mai karatu na tare da mu yau karatu muna ashirin da takwas ne in ba na yi kuskure ba muna cikin wasiƙa a risalatu a tafi asu wal ishuru ne da wasaya wasiƙa na ashirin da tara mun shiga cikin tarihin mukaddima shugaba da jalla ta'ala yana ce mana duk abin da muka gani na bala'i ko na jarabawa yana ce wallahi kuma wallahi ma ra'ayna ushra ushri ma ra'a man qablana min al-balaya min zamanin nubuwa ila qaribin min zamanina wa nas'al Allah fa dawam al-afiya wa isa so daga Allah ta'ala ne runtuwa ce wallahi wallahi ba mu ga kashi ɗaya bisa dubu ko kashi ɗaya bisa ɗari na masifin waɗanda suka wuce da suka gani a zamanin annabawa ba wanda suka wuce kafin mu zamanin annabi Muhammadu da zamanin annabawa kafin sa irin bala'in da Allah ya jarabe su shi mu wala mu duka shi da shi duhu na su yace kai har zamanin mu nan kusa ma da ya wuce ma'ana yana isara zamanin mahaifinsa da kakanmu muna roƙon Allah Allah ya dawo mana da lafiya da kuma insani da shi dai bayani akan masifa yace walaysa albala'u masifa ba ta zamo min hawamil abdi ala Allah daga wai walakancin bawa daga Allah an kaga Allah ya jarrabi bawa da masifa ba wai kuma hakan yana gwada bawa wai walakantacce ne a gurin Allah ba a ba haka bane ma ya zungu jahala kamar yadda ya ce kamar yadda jahilai suke zan in kana tare da Allah to shi da ka jiyar da kai daɗi za a ce da kai daɗi a shi Allah ina san ka to kullum kana cikin jarabawa ne duk mai san gaskiya ko a wannan zamanin nan mai san gaskiya za ka ga mutane ba su san su ne a jahilai da Allah mai kamanta adalci za ga mutane ba su san hatta wa'azi wannan da ka ga yayin wa'azi wanda ya kwan kwatanta wajen shirye da mutane da aka mutane da suka ba amma da kamata ana yaji ko ana mukabala za ga yanki tashin shi yake kama ya zindi jahala jahalatu wal awamu kamar da jahilai da amawa da madarin da su yi suke da kan cewa wa indiya Allah na kanta shi ne zai ba ka komai ne rayuwa ya zama intact in ji ba su ke ishe shi ko mai ba ka da matsala shi yake ba haka bane wanzu wal qurub wal nawaqi akthar fi zaman al akhyar al mutaqaddimin shi wace kaga yunwa da yaƙe yaƙe da annoba da aka kai yace ya fi yawa a zamanin zaɓaɓɓu magabata wanda suka wuce lokacin da magabata suka wuce kamar zamanin annabi an biyo yunwa zamanin annabi an biya da yaƙe haka kuma an biyo annoba haka zamanin da annabi ya kace bar sabansa haka zamanin na baya haka zamanin na baya shi ba shi irin annoba da ta gani na musiba da yunwa da yaƙoƙi da zai mu duk ba mu gani ba sai abu ne ya gani yanzu wallahi na fiya to ta shawo yace magar ƙarar allama muhyiddin yake malamin nan mai yawan sani mai yawan ilimi wanda ake kira mai rayar da ake mulki annawawi wanda ake kira imam nawawi yace ya faɗa a ina bil askar a cikin littafin sa al askar wanda wannan littafin imam nawawi shine wanda ya riga littafin sa littafin sa nawawi al askar shiruri sun littafin sa an ci shubran biyu sirri ke yana yawo ne sa kai shubran ba wallahi baya wasa da sunnan manzo Allah idan imamu nu ya kawo shiruri da annabi yake ce shi gida in je shi ka in je shi masallaci in je shi gaban daki in je sa sabon tufa in je sa tsohon tufa in je kaza in je kaza in zikirin safa na yamma na rana na kaza shubran abin kwaikwayon sa da manzo Allah ya ce duk kasan gari ko a jiki a nan zan manzo littafin ya kullum da koyi da annabi yace ilam ka sani annal balaya in subra yake wuce ku da kanta kalilatu yar kadan ne bidin ba ila ma ta kaddama idan aka hada ta da abin da yake duk barci ku da muke gani da ya koki idan aka hada ta da abubuwan da ya faru da subra yake yar kadan ne ba komai bane ba annabi malam bawo fakar kana fi tawadi yace anno annoba da yawa shine jam'i na annoba ta annoba tawadi annoba da yawa sun kasance almashhura yace hakika annoba wanda ke aka nanu wanda aka san su bil islami a musulunci kamfin biyar annoba biyar su ne wanda musulunci bari ta manta da su ba da duniya ma ba ta manta da su amma wanda ta ga cikin musulunci da yana da abubuwan mu musulmai ya fi abubuwa a wani yace akwai annoban da ake kira daqum bishaira wai bil madani da'im bishaira wai da'im bishaira wai sunan annoban kenan annoban da zaka ne ni wani sai aka taba wani annoba na cewa annoban ko kusan dai annoban amai da gudawa to shi wai ta ko ta annoba da ake sunan ta bishaira wai بالمدائن أن يتعبرها في العهد النبوي عذاب من الله صلى الله عليه وسلم سنة ستة سنة ستة سنة ستة في كرع نشدة دعيكوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثم تاؤم أمواس بالشارع أقول تا أنوانا جاء تاؤم أو أمواس إذا كما أن يتني أشاب وأن الله يسرى سيريا زمن عمر زمن سيدنا عمر mara mata fi hamsin wa ishirin alfan a wannan annoban san da mutum dubu ashirin da biyar suka mutu duk kuma musulmai mata fi abu ubai da su jarra abu ubai da su jarra a cikin wannan annoban yin sabon nan mashhuri wa amwasu shawai ce amwasu ƙaryatun wata gari ne bai na ramla wa baitul maqdis tsakanin ramla da kuma baitul maqdis wa sumiya da'unu amwal an ambato wannan da'unun an ce masa da'unun amwal da da a garin da ta bayyana da ta a kuke da aka fi wannan mutuwar yake da annas tabiya domin yaro lokacin wannan annoban yalqar rajula yakan haɗu da mutum fi qulu lahu ya ce masa amwasu amwasu ga amwasu ga amwasu kamar yadda zaki ce ga ga menene ciwon nan na numfashin nan na mura nan a wanda aka hana cikin kasuwanni da bila da ita corona kamar da ana cikin corona corona yawa coronavirus to haka abuwa sai yaro take haɗuwa da mutane su abuwa su abuwa su inda kasan ana gani ta ya ne zai zama ba sai sauka sai ga mutane gida guda sun mutu so yake sun maɗa'u jari akwai wani ɗa wani annoba ya kira ɗa'u jari ya zama ni zubai a zamanin abdullahi bin zubai lokacin da yake alimanci a yake jari a lokacin hatsai wannan annoba mata fi a cikin wannan annoba na ɗa'u jari so bayan ki mata fi da anas bin malikin radiyallahu anhu ga anas dan malik a anhu gare shi salatatun wa samanuna ibnan ƴaƴansa sanda mutum tamanin da uku suka mutu a cikin wannan annoba na da ake kira ɗa'un jari ƴaƴan dukkan su kuma ƴaƴan su ɗaya ƴaƴan su na anas hadimin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annoba ɗaya mutum tamanin da uku ƴaƴansa ka san shi annabi ya masa addu'a shekarunsa ɗari ƴaƴansa ma ɗari aw salatatu wa sabuna aka ce hannu ba gwari daya ya'yansa saba'in ne da uku suka mutu ibna ya'yansa wa ma tafi kuma a cikin wannan annoba na jari'in a cikin jari abdurrahman bin abi bakri eh bukurata arba'una ibna la abdullah bin abi la abdurrahman bin abi bukurata arba'una ibna abdullah dan abi bukurata sanda ƴaƴansu su kuma arba'in suka mutu a wannan annoba ne na zamanin Abdullahi bin Zubair kamar yadda shi kuma sai na Ali bin Malik ƴaƴansa tamanin da uku ko saba'in da uku wa kane mutu Halid Dali Shubra ya ce wa kane mutu Halid Dali mutanen gida guda suka mutu kullum gabaki ɗaya da yi na alaihim babu ko sai a ɗigo ƙasa ko a kulle kofar gidan ko gaba daya a ɗibo kasa ko a zuba a kan gida guda suka mutu nan kai la ilaha illallah ya sa kan duk abin da na ji a duniya an yi abin da shi ko wani tsoro ko wani aminci ko wani al'adabi ko wani ban dariya ko wani bajinta ko wani lalaci ko mai na ci a duniya an yi abin da shi zalika yace wannan ya faru ne cikin arba'in arba'in wa sittina a shekara da hijiran annabi na sittin da hudu wasu ne da'u jari aka kira wannan da'u al'annoba a cikin da'u jari kuma da'u fatayati akwai kuma da'u fatayati da'u wato na samarika ne wannan kuma mata sanatu sabbi wa samanina shi kuma wannan da'u fatayati an yi shi ne hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama na shekara 87 ثم قاؤون sannan sai wata annoba da aka yi waka ya a sanatu waka sanata ihda wa salat sinoniya ya faru su kuma hijiran annabi na shekara ɗari da talatin wakana yukusi ko yukusa fi sikkatin murijina ya kasance ana iya wato iya cewa a wani lungu da ake kira sikkatin muriji kulle yau a kowane rana a alfu jananatin a kowane rana a lungu ɗaya wani lungu da ake kira sukkatun muridin aka iya sallar janaza na mutum dubu wanda suka mutu kullum ya yi sallar mutum dubu la ilaha illallah Allah ta mutu kalima mata a wani yawmin sakuna alfan kai a rana ɗaya a wannan ɗa'uru da aka yi na wanda ake kira na'urin da ya hauku a shekarar hijira ɗari da talatin ɗin shehu ibrahim ya ce wato a rana na ɗaya da faruwar annoban sanda mutum dubu saba'in suka mutu a rana ɗaya wato tsari a rana na biyu kuma ni kuma sabu na alfu a sanda aka samu mutum dubu saba'in da wani abu wato tsari hamidan lalu wa kana bin kufa yake a kwana na uku kuma ai mutane da sai suka dunkuje kuma gaba daya wa kana bi kufa ai shobra yake an taba yin wani ya kasance a kufa an yi wani annoba da'unu wani annoba wanda yake da'unu fatiyat ya annahu bada'il azara wanda yake kira da'unu fatiyat wanda shehu aje fade shi kinnan ya kawo shi yace ana kiran da'unu ne yan mata li'annahu bada bi azara ya fara ne da ɗan mata ɗan mata ya dinga ɗauka budurwa ko sai budurwa ya aka samu budurwan wani gida ya tafi annoban ko baya ɗaukan maza ya ɗan mata bilbushra shi kuma abu tura kai shi kuba ke da wasaɗa da wasaɗa wa sham da wa sham wal kufa da kufa wai ƙalar lahu ana ce masa ɗa'ul ashraf ana kiranta ɗa'ul manya maɗaukaka limama ta fi tafiya ga abin da ya mutu a cikin sami a tsiraki na manyan mutane wannan ne kaci laramai da da'u amma shi ibrahim ya ba wani annoba da ya taba kuwa a ina fil haramai a haraman nan wato har mu mun gudanar maka da madina ba taba annoba a wurin ba duk da dace da sun ce an yi wani annoban zamanin manzo Allah amma ba cikin maka aka yi ba ba cikin kuma madina ba a wasu jeji ne da kasan musulma wai qalu a na faqad ta من الأذكار النووي قال شبرا يتحقيقا يازو أرشي أبو الإمام النووي يفقى أتسين وتو لكتاب مساء الأذكار قال يسو ومن ظن أن البلاء إمام النووي يتدون ليسكن بلائي ينزل على الأب ينا توقان يتم باوا إيه وهو جاهل أعمل قلبي إذن يسكن wai cewa annal bala masifa yana sauka a bisa wannan bawan wato ka gwani bawa masifa na sauka ce da dan wai ba ga kuma Allah yana nufin wala ta shi ne so ce kowa jahil amma yace wannan jahilci ne ni jahili ne da fada haka a amal kalbu a amal kalbi wanda kuma mukawa wanda yake makawan zuciya bal ya bali ya bulal abdu ala hasibihi sai shi Ibrahim ya ce bari in ba ku sani ba ana jaraban bawa ne bulan abdu ala hasibihi ana jaraban bawa ne gurgurin irin addinin sa irin imanin sa da rikon kan Allah da rikon kan addini irin jarabawan da da'a din gama ta kenan amma ka gaba maka jarabawa to Allah ba ya san ta faqad qutila usman an kace sayyidina usman bi shubra radiyallahu ta'ala wa umar an kace sayyidina umar وعلي أسد بن علي وزيد الزبير اسمع عبد الله بن زبير كشف عكس وزيد الزبير اسمع عبد الله بن زبير ذيك كشف عكس وابن المسيب لعبد الله أم مسيبة أم مسيب جلدا شوف عن كشف من الدوكا بالسياد البلالة أنت إن أنا أد أكتابه رضي الله عنه يتعرف سيدا كافتنسا ka dafu Allah ya kara musu yadda gabaki ɗin idan raka in ka gabawa wani ya zo ya masa wulaƙanci to Allah ya jarraba su da mutu da ko wani mana abu zaune lafiya a wanda yake zaune lafiya nan yau ba wai ke yin Allah ne ya bar kama jarrabawa ala shi Ibrahim su sura wa ala hada ta wannan fallazi usi nafsi wa i wa usi bihi abadi huwa rida anallahi ta'ala shi Ibrahim a ina muku wasu ci ina wasu ci ma kaina ina muku wasu ci kuma ina wasu ci ma masu yana da su ne wa kushi biyu a baji kowa da da an yi layi ta'ala yake shi ne yadda gabar Allah ta'ala kowa da da an yi layi ta'ala shobra ya ce abinda nake muku wasu ci da masoyana to shi ne yadda gaban wani Allah ta'ala wa shukur lahu da masa godiya wa sabru da hakuri da majari a jari da majari a jari tafiya da magudanan wato wato iko irin ta Allah subhanahu wa ta'ala shukuru shobra da abin da yake so godiya wa Allah wa sabaru da hakuri da majariya ke majari a kadari ga magudanan kaddarorinsa wa tawakkuli alai tawakkulu alai da kuma dogaro ga shi abin da shi mana wasiki shine yadda ga Allah da godiya ga yake da hakuri da irin abin da kaddaran Allah ya gudanar zai same ka abin da yake mana wasiki kenan da kuma dogaro ga Allah ne ki riziki a lokacin kin kana da arziki kar ka dogara da arziki a kai ka dogara ga Allah فقد قال تعالى الله يأتي في السماء رزقكم وما توعدون الله يأتي أزكم كوباين لنا سما da abin da aka muku alƙawari nan ku mutu ku samu duk na sama idan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sama shi wa fi sama'i rizqu kuma ma tu azuna tu azuna abin da aka muku alƙawari wa rabbi sama'i wal ardi Allah ya ce na rantsuwa da ubangijin sama da kasai innahu al-haqqu lallai wannan qur'ani gaskiya ne mislama annakum tantiquna misali irin abin da kuke tana faɗa shi wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce وما خلقت الجن ما خلقت الجنوب والإنس لمتعني إلا يعبدوني سيدا سبوتام أبن الله يسين وقال ابن أداء الله ابن أداء الله يا فتاة التنوير أشكل كتابة التنوير التنوير لما لما قال تعالى يعيد الله تعالى يسين وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدوني من قال شو مشي على الجنب سيدا سبوتام شوي جلاله شوي شيء Allah ya ce ma kan su jin wani sa wani halittu mutum da aljanu ba ilahi ya buru ne zai su bauta mu kuma ibn ala ilahi ma ya faɗa wa kala ibn ala ilahi su kuma ya faɗa lamma kala ta'ala ya inda Allah yake wa ma kan su jin wani sa ilahi ya buru ne ba halittu mutum da aljan ba idan su bauta mun yace ai علم سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يسن أن لهم بشريات الله يسن للي أن أدب نادى بشريات بشريات اللي وسع عليها إذن أن أدب إذن أبنتي إذن بيتي إذن شعوى إذن سعيد إذن سنبري جوا لكما وإذن وسأبوه عليها wanda ya kan kira bashiriyat ko irin an yi zafi ya ce kai kan zafi ya yi yawa an zo an yi zai ce kai kan ya yi yawa an yi kaza wannan bashiriyat ce to Allah ya san dan adam yana da bashiriyat ku dalibu bi muktalayatihi ku dalibu wanda da ana ne ai a dalibu ana dalibu ana ne munsu bi muktalayatihi da mukuntan haka tashushu alaihi shirki tawajjuhi ila al-ubudiyyah wato hakan tana sa musu wasuwasi da su alaihi wato tana musu wasuwasi gaskiyan fuskanta zuwa ga bautan Allah falamina lahum rizqa Allah ya tafi ya sanan ada yana da wasuwasi kan rizqi kan arziki sai sai samu sai Allah ya yake masa lalle ya alƙawarin arzikin suna sama kuma Allah zai saukar mana fatamina lahum rizqa ya Allah ya lamunci mana ay lamunci musu arziki da ya tafarragu domin kar su farkata da hidimatihi wato da hidiman wato arziki wa kai la yatajidu talabi kar kuma su shagala da neman arziki din an ibadatihi ga barin bokar sa fa kare ya Allah ya ma uridu rizqi ni ba ba ina kuma arziki ga bayi wa ma uridu mabana min an yasiru an yakibuni fi fi fi sabunan juna kuma magani ma uridu min rizqi ai ma uridu min ba na nema da bayi ai min rizqu a kudu Allah ya ba na nema bayi ta azurta kawo ko wa kar ka fanto jira shi zalika wannan husni fa'i da kyawun isuwana wa zuci da lamani da kuma samun lamana wa ma uridu an yi imuni kuma Allah shi ba na nufin ciyar ciyar da yani ana kawuyi domin ni ne kawuyi mai karfi a sabadu wanda yake abin yake da bukata allazi ya ibu wanda yake ciyarwa wala ya kamu shi kuma ba a ci ni ne Allah ke yan Allah ke yan ولذلك تجي على أكبر من قوله تعالى الله يكبرني كفن سنن ما ولي ثم الله تعالى بقوله تعالى وفرن الكبري فإن الله يدري إن الله هو الرزاق الله شيء يوم أجل سوا بالقوة شيء ما أبو شيء أرثي المسيح من يجي يكلم أي ما أريد منه أي بانا أي ما جرت باي أن يرزقوا أنفسهم تعالى تكاوكم شيء إذا الله سبحانه وتعالى لأني أنا الرازق ana razaquni ne azanta walahu gare su wa ma urid bana da kuma ni imu da ce ne yani da ni ana zulku wa tinina ma bu karfi wa man lahu quwwatun fi zatihi duk wanda yake da da karfi a zatin sa yau to gani wannan boda shine an yi gaba a shi da shi an yi kama shi da shi fatadammana hadhihi aya zamanu lil ibadi wannan aya ta taro lamana ga bawa yuji da arzaki da fuskokin azurta su da kauli ta'ala da afarin da Allah ya ce inna Allahu razzaqu Allah shine ne yawan azurtawa wal jam wa alzamal wa alzimul mu'minina an yuwashiru وعلم المؤمنين الا يلجوا سامهم اليه ان يوكلوه فكايتاكي في رزقه من ازمته يكفيني من ازم ساوى نعم الله يكفيني من ازم ساوى والله يجيبوا شيئا منه الى كيده kada ma su raƙwa wani abu daga Allah zuwa ga halittarsa wallah ya ji su kada kuma su raba zalika wannan ila asbabi a asbabi ne zuwa ga wato abun nan din wallah ya ya su ju wallah ya ji su zalika ila asbabi kada kuma su raba hakan samun jarabawa jarabawan ko kuma su raba arziki zuwa ga asbabi hanyar samun arziki ai wani ya fita ne ma ya fita samu amma ya ga wani ya zo a sana'ar da bata kai na gaba kuma ya fi shi dukiya da yawa kai wani ma baya da sana'a ma ga ya bude sana'a kuma irkon asiri shi ya ce wala ya fi du ila aksaji kar kuma mutane su danganta wato dukiya zuwa da tsururu kasuwanci da suke daga nan muje nan garin da duniyan shi ne yake ba da arziki ya arziki na Allah ne shi kuma yake arzikawa wal mu'minu mu'mini ya mudullah yana gode wa Allah ya hamadullah ta'ala yana gode wa Allah idza wajadta idza wajada quwwatan idan yazo idan aka zo gidan su aka samu abinci wa idza wajada quwwata yawmihi min dai ta'alliqin idan mutum ya samu wato idan ya samu wato abincin wurinsa ba tare da wahala ba wato wal mu'min ya amrillah ya amrillah mu'min yana gode wa Allah za ga ku da yau ne in dai samu abinci gudun sa din gairi ta'annikin ba tare da wani ta'anniki ba to ya kan gode wa Allah wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi sai Allah ta bada gare shi ya kasance aktar dani mafi yawan abincin sa attabu da bino wal ma'u kuma da ruwa wai zalim da jik sabara wai zalim da jik idan annabi bai samu ba sabar ce ya shadda ala bakin sai ya ɗauki dutse ya ɗaure a kafaɗan a karkarinsa don sabon kukan da cikin sai ke na yunwa kaga bala'in da ta samu wa mushawa na وكانت تأثر عني التمر والماء مليون أبن شن أنه يجبين هنا دروا إلا لم يجد إذا جي سامو بسبلي يقوي وشد على بطنه الهجرة يتوركم الدوسي أشكيسا وكان أحيانا ونلوك سن يجد من الأكل يكن سامو أبن دي كيشي ما يملو بطنه أبن دي سيدة كيسا يجيب يعالي كأن يقان دراري المتتابعة ما تجي رنتوا آويا هنا من نتجرى الإبادة وآله كما iyalansa da ya nuna wato isha'a su kuma wato ba ta samun abinci wato kana afwan na ainihin bajalin fasara wa kana hayana annabi ya kasance wani lokacin la yajidu min al-akal baya samun abinci ma ya bala ubatan wa abin da yake cikin yajidu da yayi kan kwana darare an mutu ta baya a jirince da wuyan annabi yana ne da cikin sa ba ne da dare ba wa ahlahu iyalansa kuma la yajidu shay'an ba sa samun komai na abinci walillahi jirin kare shi wani mamaki ya tabbata cikin wani baiti wani malami da ce a lokacin su duniya da za a yi mutane izan da ta kunci ma'ashi zani da kan ja'a fi al'adiya yan biya u karamatan da ta shi asiya da uri ba'adina da uri ba'adina sau ya ce cikin wannan baitin malami na cewa a lokacin duniya da duniya ta zama jaza'an sakamako ne da mutum ga wanda ya zo mai sauƙi aiki ne bai gun Allah idan a yayin lam yakun fiya ma'ashin mai zalimi to da azzalimi bai da wanda zai rayu a duniya da duniya ta zama masa sakamako ne mai kyau wanda Allah zai yi bai bare ta bayan su zai da su yake to da da da da azalimi ba zai sha ruwa ba da kadda fi al-anbiya annabawa ba sun yi wa cikin duniyar nan karamata amma Allah ya musa ka da girmamawa da ka kowa na da rabin sai gurgurin imani wa ka shubi asiya an kosar kuma a cikin duniya mutumin baha'ili wato cikin cikin cikin dabbobi dabbobi an ba su abinci sun ci sun sha an ba mu ƙananan yara amma ga bayan Allah ta lafi ba su da abin da za su ci wannan haka Allah yake shiryawa sai shi wani baki mumin wannan nan damu damu kana nan wannan da daidai Allah ya ba da wannan da kuma Allah ya kiyaye mu ko shi ne san ko kuma shirin ya hani je ma mai da ne Allah ya yi shi Najeriya ku Allah ya kara mu sanin Allah ya da mana Allah ya kara mu tsira ima da kuma su da mu ima da shi ne sauran fadar sai da da jiya duk Allah ya faru da Allah ya mu subhana Allahu kullu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum subhana rabbika alhamdulillah